السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدوء متيو عيشني أكم حقيقة سويا كمن زن الله صلى الله عليه وسلم godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shi ne ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzan Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayi ne mai girma soyayya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba daidai suke da soyayya ba ga kowane halitta na Allah maɗaukakin sarki saboda Allah maɗaukakin sarki ya cika halittarsa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikawa wanda bai wa kowa ba a cikin abin da ya halitta Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamo shine cikamakin annabawa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya ga baki ɗayanta don ya zamo dalilin shiriya ga al'umma gaba ɗaya da kuma rahama shi ya sa soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce mai girma wanda muke bautawa Allah madaukakin sarki da ita muke neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da ita asali ce mai girma daga cikin asalin addini gishiki ce wanda take mai karfi daga cikin gishikan imani rukuni ne mai karfi daga cikin rukunan musulunci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul ahzab cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi ya fi karan kanmu wato ya fi mu ya fi rayukanmu ya fi duk wani abin da za ka faɗi ko za ka tuna kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse muku da wanda rai nake hannunsa ɗayan ku ba zai zamo mai imani ba har sai ya fito na akan karan kansa sai ya fito na akan dukiyarsa sai ya fito na akan ihayensa sai ya fito na akan duk mutanen duniya baki daya ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin sayyidina umar wanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sayyidina umar sayyidina umar ya dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullah na nade da Allah duk duniya ba wanda na fi kauna sai kai wanda ke gaban ka kawai shine raina wato na fi son kaina fiye da kai saboda wani ita ce gaskiya ita ce halittar dan adam dan adam Allah ya halice shi yana son kai shi dan haka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ya kai Umar imanin ka ba zai cika ba har sai ya zan ka fi so na akan karan kanka sayyidina Umar yayi nazari yayi tunani yaga wancan ai shi ira ce da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum akai amma hakikani in dan adam ya kalli kansa ya kalli addinin da yake ciki ya kalli rahamar da Allah ya masa ta musulunci ya san sanadiyar waye sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya nuna inda ba dan mun zama musulmi ba da rayuwar mu ma ba ta da amfani da ba dan mu musulmi bane da mun yi hasara na wannan rayuwa saboda wani hayaniyar mutum zai kare kuma ya tafi wuta Allah ya kiyaye don haka sai ya yi wannan nazari sai ya tuba ya ga lalle abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa haka ne sai ya ce ya rasulullah yanzu kan na gane duk duniya ba wanda na fi kauna kaman kan har karan kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ne ka kama hanya ya kai Umar yanzu ne ka gane gaskiya don haka mu gane cewa dole ne wajibi ne akan musulmi ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi kafin imanin shi ya daidaita sai ya zan yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan dole soyayyan nan ta zama ta bi soyayyan kowa har karan kan mutum ya ku bayan Allah ta yaya ma da ba za mu so manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam alhalin Allah ya fi san shi akan kowa ta yaya ba za mu so manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam alhalin Allah ya rike shi badadayinsa Allah ya yabe shi a cikin alqur'ani irin yaban da bai wa kowa ba ta yaya ba za mu so manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam alhalin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asali ne daga cikin usulan imani ta yaya ba za mu so manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama alhalin Allah ya sanya shi ne mafi fitin halitta shine mafi girman halitta shine mafi tsarkin halitta shine mafi daukakan halitta da Allah madaukakin zarki a bayan kasa ta yaya ba za mu so manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam alhalin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mu yana tausayin mu yana kula da mu ba ma waɗanda suka rayu da shi ba mu da ba mu zo ba maza Allah sallallahu alaihi ya damu da mu ya damu da rayuwar mu yana so ya ga mun tsira yana so ya ga mun shiga aljanna wannan kawai ya isa dan adam ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akwai addu'o'i na musamman da Allah madaukakin sarki yake bawa kowanne annabi amma shi addu'arsa ya ce a barta sai ran tashin alkiyama don mai dan ya samu al'ummarsa ta zama Allah ya cece ta daga shiga wuta taya wanda ya ma wannan ba za ka kaunace shi ba sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba yana gaya mana cewa hakika manzo ya zo muku daga kawunan ku wato abu ne mai girma gare shi abinda ku wato kuke dauka mai sauki kuma duk wani abin da ya dame ku shi ma ya dame sa ta yaya ba za mu so manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam alhali duk rayuwarsa ya yi ta ne saboda mu ta yaya ba za mu so annabi sallallahu alaihi wa sallam ba alhalin duk kiran da ya zuwa musulunci ya yi ne saboda mu dan ya fitar da mu daga cikin duhu zuwa ga hasken musulunci kuma gashi abin ya tabbata saboda da aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam dukkan mu nan muke musulmi da ba dan zuwan shi ba dan Allah kadai ya san ina muke gabaki ɗayan mu da haka dole ne musulmi ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to anan abin tambaya shine yaya ne musulmi zai gane yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya ne musulmi zai gane yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amsa anan ita ce akwai ayyuka da maluma suka lissafa wanda dole musulmi ya yi kokari ya ga ya sanya su a cikin rayuwarsa na farko dole ne musulmi ya gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan kowa ba mu ya irin ba mu da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yayi kusa ba wanda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halittar Allah daman Allah madaukakin sarki a cikin suratul hujurat yayi mana dokaciya yace ya ku wadanda kuka imani kada ku gabata a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ku shishige gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kowane lokaci ku sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a gaban ku babu kowa Allah madaukakin sarki yace ku ji tsoron Allah don Allah mai ji ne mai gani abu na biyu shine mu ladabi a halalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ladubba kuma suna da abubuwa da malum masu kallon safa na farko musulmi ya yawaita manzon Allah salati kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kamar yadda Allah madaukaki sarki ya umarni a cikin suratul ahzab cewa Allah da mala'ikunsa suna yi wa Allah salati da suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya ku wadanda kuka imani ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati da haka wannan umarni ne na Allah musulmi ya dage yana wa annabi salati dare da rana safa da yamma ya zama babu lokaci yana daga cikin ayyuka da mutum zai yi duk lokacin da zai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kira shi da zallan sunansa dole ne ya hada shi da kowa ko da ya ce annabin Allah ko kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma umarni ne da Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur yake cewa kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin ku yanda kuke kiran wato juna kuma da shi kamar yadda kuke kiran juna Allah madaukakin sarki ya san abinda munafikai suke na zazzamewa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka waɗanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kiyaye dan me don kar wata fitina ta same su ko kuma wata azaba mai radari su same su Allah ya tsare mu dangane da wannan aya Sa'id bin Jubair da Mujahid suke magana akan wannan aya cewa umarnin da Allah madaukake sarki yake bayarwa shine lalle in zamu kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu sani muna kiran wani mai daraja muna kiran wani mai girma muna kiran wani mai matsayi a wajen Allah dan haka sai mun hada da ko dai ya rasulullah ko kuma ya nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam mu girmama sunan shi mu kamba sunan shi yana daga cikin ayyukan da aka yi mana umarni mu girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu yi ladafi lokacin da muka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu yi ladafi wajen koyar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa kamar yadda magabata da malumin al'umma suka yi saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi sallam duk abin da ya faɗi sako ne daga wajen Allah Allah madaukakin sarki ya ba da shaida cewa bai magana akan zuciya san zuciyarsa duk abin da ya faɗi sako ne daga wajen Allah dan haka matsayin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam matsayi ne mai girma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam wato ita ce take biye da alqur'ani mai girma take bayanin abubuwan da wato Allah madaukake sarki ya dunkule su a cikin alkur'ani tana bayyana abubuwan da yake Allah madaukake sarki ya tara shi a cikin alkur'ani haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito cewa an bani alkur'ani da kuma kwatankwacin sa yana nufin hadisansa wanda suke bayanin fassara na alkur'ani mai girma yana daga cikin alamun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi wato gaskata shi duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar lalle ya zama wajibi musulmi ya gaskata kada yi kokonto a kai shi wannan kuma asali ne daga cikin asalin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne yana daga cikin ayyuka da mutum zai yi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa biyayya ya shiyu da shiriyarsa yayi masa da'a tana daga cikin alama ta san manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma alama ce ta san Allah duk wanda yake san manzon Allah sallallahu alaihi sallam to yana san Allah Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran ce mana yayi idan har kuna san Allah ku bi manzon Allah Allah zai so ku wanda duk Allah ya kaunace shi shikenan magana ta gare ya riga ya haye yana daga cikin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da shi babban alama ce daga cikin alama soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam daman Allah madaukake sarki a cikin suratul ahzab ya gaya mana lalle ya kasance a gare ku koyi mai kyau dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake fatan haduwa da Allah lafiya ranar tashin alkiyama kuma ga wanda yake ambaton Allah mai yawa mumini ya zama wajibi a kansa yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibadunsa a cikin dabi'unsa a cikin kaikawansa a cikin ladubbansa a cikin mu'amalarsa gabaki daya yana daga cikin alamu na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama soyayya wanda bata wuce gona da iri ba yaya ne wuce gona da iri wajen soyayyar manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam ba ana magana wai kauna ta yawa ba a'a mutanen da suke daukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su faida shi Allah wannan an wuce gona da iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa na manzon Allah ne ya faɗa ya jaddada haka ya koyar da al'umma haka ya bar duniya shi manzon Allah ne shi bai ce Allah bane Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya da haka inda za a samu wani yanzu ya dawo bautan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi wuta zai shiga dan ba a bauta wa kowa sai Allah haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar dan haka dole ne mu yi masa biyayya dole ne mu yi aiki da wasiyar da yayi dole ne mu yi aiki da koyarwa ba tare da san zuciya ba da yin abin da muka ga dama Allah ya tsare mu na shida dole ne wato mu kare wato mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi suka aikata wajen kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dukiyoyinsu da ƴaƴayensu da rayukansu duk abinda mutum ya mallaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce zagi ya wuce zagi a duniya gabaki daya wannan haka tabbatacce yake na rantse muku da Allah idan da duk mutanen duniya za a zagi manzon Allah su yi shiru wallahi dabbobi ba za su yi shiru ba wallahi wallahi dabbobi ba za su bari ba ya faru ai ba ɗaya ba ba biyu ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin da Allah ya bashi yana nan sai dai ni da kai amma lalle dole a kula kuma abin da ake ta faɗi shari'ar musulunci gaskiya ne ba ta yadda mutane su ringa hukunci da kansu ba wannan haka shari'a musulunci take duk wanda ya san musulunci ya san cewa ba a wa mutum hukunci sai an kai shi wajen hukuma ta yanke masa hukunci amma duk inda aka waye gari ba yanda za a yi to lalle a sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba a zage shi a zauna lafiya wallahi ba zai yi ba ko ina ne kuma duk duniya daga nan kuma har tashin kiyama wannan kuma abu ne da Allah ya yi shi yasa na ce ba mu ma har dabbobi suna ciki Allah ya kiyaye da kaga abin da ya kamata shine ɗan uwanmu da muke zaune da su su daina zagin manzon Allah kuma zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaita akan wanda yake ba musulmi ba wallahi ko musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za a yi masa ba maganan wanda yake wannan daraja ce Allah ya bashi komai ana iya yi a yi haƙuri komai an yi gashi nan ana ta yi amma wallahi banda zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna addu'a muna fatan kada Allah ya saki ziyar da mu zagin manzon Allah Allah ya sa kada wani ya saki zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaunar da mu lafiya bayan Allah yana daga cikin aikin da ya kamata mu ko zama wajibi akan mu wato mu taimaki risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato mu taimaka mata da dukiyoyinmu da kawunanmu da lokutanmu kada musulmi ya rayu shi ba ruwan shi da ci gaban musulunci ba ruwan shi da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ko bai kai ba wannan kuskure ne wannan kuskuren yana cikin babban kuskure da muka yi musamman waɗanda Allah ya wadata su a ƙasar nan suna da dama da za su yi da'awa wallahi ko ba su je ko ina ba da dukiyarsu domin za su sa a yi za su sa a yi amma kuma da yawa ba a yi ba shi ya ja abubuwa da yawa alhalin muna ji muna gani waɗanda ba musulmai ba suna da'awa da dukiyarsu kuma da'awarsu tana nasara nan abuja akwai ƙauyuka waɗanda muka je kemis ake buɗewa ana ba wa mutane kyauta suna canzawa suna canza addininsu ba wai wani nisa ba ka zo ko garin za a nuna maka kemis wanda in ka duba kayan ciki duk bai wuce dubu ɗari biyu ba za a buɗe sai a ce musu gashi kyauta daga addinin da ake so su shiga kuma sai ta shiga kuma ana nan ana kai kuma kowa na ji yana kallo muna gani muna ta shiga motoci muna ta gina gidaje muna ta yawo a cikin abuja kafin mala'ika mutuwa ya kai mu gaban Allah eh kowa zai hadu da Allah ai ba wallahi ba wanda ya sha aikin yada musulunci aiki ne da yake kaina yake kanka yake kan kowane musulmi kuma umarni ne na Allah wanda kuma ya gani zai wanda yayi zai ga sakamako a wajen Allah wanda ya ki kuma zai gane kuren shi Allah ya kiyaye ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abinda ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma kiyawa ku sani an rawaito hadisi daga wajen Imam al-Bukhari hadisin Anas dan Malik yake cewa wata rana wani balaraban kauye ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabbai jawabi to saboda da kauye ya zo sai kawai da ya zo damun ya zo tambaya ne manzon Allah ma bai gama jawabin da yake ba sai ya ce kawai washe ne tashin kiyama washe za a yi tashin kiyama a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi sai kaman bai ji shi ba sai da ya gama magana sai ya ce ina mai tambaya game da tashin alkiyaman nan yace gani nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tanadi me kamata me ka tanada na tashin alkiyama sai ya ce gaskiya ba komai amma dai kan ina san Allah da manzon Allah yace wannan kan yana da shi tabbas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in haka ne ya baka da matsala saboda mutum yana tare da wanda yake tsoron tashin alkiyama wannan magana ta yi wa ba a taba samu abin da yayi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dadi ba ya faranta musu rai kamar wannan abin da ya faru dan me sun san suna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka dole ne akan mu muto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa ba za mu iya irin aikin da yayi ba amma abinda kasancewa da za mu samu wannan daraja na kasancewa da shirin tashin kiyama ta ishe mu ya kuma Allah mu Allah bai ba mu daraja na zama sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam mu ba mu samu daraja na yin jihadi tare da manzon Allah ba ba mu samu nasara na kare manzon Allah ba sallallahu sallama ba mu samu nasara na zama da shi ba idanunmu ba su gan shi ba ba mu samu nasara na ganin ɗabi'un shi da nutsuwarsa da ƙarƙashar da kanshi da haƙurinsa da yadda yake da ƙwazo da yadda yake da kwarjini da yadda yake bautar Allah duka waɗannan munan ba mu samu wannan darajar ba ba mu samu darajar yi masa hidima ba ba mu samu darajar taba jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba mu samu darajar tafiya da shi tafiye da tafiye da shi ba ba mu samu darajar ji shi yana karatun alqur'ani ba ba mu samu darajar jin hudubar da yayi ba ba mu zauna da shi ba ba mu ji hadisansa daga bakinsa ba to mu a yanzu halin da muke ciki me ya kamata mu yi me ya rage mana daga cikin albarka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya rage mana wallahi yana da yawa mun gode wa Allah abin da ya rage mana yana da yawa ya abin da ya rage mana na farko shine mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsare ta saboda ita ce mai fassara ga alqur'ani ya zama dole mu koyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi aiki da shi mu koyar da shi mu ba da lokutanmu wajen koyansa da koyar da shi mu ba da lokutan wajen yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu samu rabauta na zama da shi ranar tashin alkiyama Allah madaukake sarki ya sanya ni ni da ku mu zamo cikin waɗanda za su tashi a ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar tashin alƙiyama Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kasantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ان مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم وان محبته ليست كمحبه اي شخص كائن من كان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كمله رب, رب, رب الكمال كمال البشري وصفاه لختم الرسالات وبعثه للناس كافة بالرحمة والهداية فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عزيمة نتعبد بها الله عز وجل وقربة نتقرب بها إلى الله تعالى فهي أصل عظيم من أصول الدين ودعامة أساسية من دعائم الإيمان وركن ركين من أركان الإسلام كما قال جل من قائل عليما في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين وفي الصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نف- من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات العظام على كل مسلم ومن وهي من سميم الإيمان ولا بد لهذا الحب أن يكون أقوى حب لأي مخلوق حتى من حب المرء لنفسه عباد الله كيف لا يكون صلى الله عليه عليه وسلم أحب الخلق إلينا وهو أحب الخلق إلى الله تعالى فقد اتخذه الله خليلا وأثنى عليه ما لم يثني على غيره من الخلق جميعا كيف لا يكون صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلينا وحبه من أصول الإيمان بربنا جل وعلا كيف لا يكون صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلينا وهو أشرف الناس وأكرم الناس وألهر الناس وأعظم الناس من في كل شيء كيف لا يكون صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلينا وهو يحبنا ويشفق علينا حتى إنه صلى الله عليه وسلم أرجع استجابة دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كيف لا يكون صلى الله عليه وسلم حب الخلق إلينا وقد بذل جهده الكبير في دعوة أمته وإخراج الناس من الظلمات إلى النور عباد الله وهنا يأتي السؤال ما هي دلائل محبته صلى الله عليه وسلم ومظاهر تعظيمه والتي يجب علينا أن نتحققها من في أنفسنا وبيوتنا ومجتمعنا والجواب هنا أولا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل آل من الخلق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ثانيا سلوك الأدب معه صلى الله عليه وسلم ويتحقق بأمور منها الثناء عليه والصلاة والسلام عليه لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومنها التعجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم لئلا يذكره مجرد الاسم بل مقرونا في النبوة والرسالة قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعدا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال سعيد بن جبير ومجاهد المعنى قولوا يا رسول الله في رفق ولي ولا تقولوا يا محمد بتجهم وقال قتادة أمرهم أن يشرفوه ويفخموه صلى الله عليه وسلم ومنها توقير حديثه صلى الله عليه وسلم والتأدب عند سمائه وعند دراسته كما كان يفعل سلف الأمة وعلماؤها في إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها فمقام حديثه مقام عظيم فسنة قرينة القرآن الكريم في بيان دين الله جل وعلا بل هي المبينة لما أجمل في القرآن قال صلى الله عليه وسلم ألا أوتيت القرآن ومثله معه رواه أحمد في مسنده ثالثا من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وعدم التردد في ذلك وهذا من أصول الإيمان وركائزه العظام هو صلى الله عليه وسلم يخبر بما أوحى الله إليه رابعا اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته والاهتداء بأهله فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العلامة البارزة لمحبته صلى الله عليه وسلم وال ومحبة رب العالمين ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الاهتداء به صلى الله عليه وسلم من أكبر علامات علامات على حبه قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالمؤمن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعسى به في كل شيء في عبادته وفي أخلاقه وفي سلوكه وآدابه وفي سائر تعاملاته مع الآخرين خامسا من علامات محبته صلى الله عليه وسلم عدم الغلو استجابة لوصيته قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا تدروني كما أدرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله سادسا الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ونصرته وقد سجل الصحابة أروع الأمثلة وأصدق الأعمال في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أنواع نذكر منها نصرة دعوته ورسالته بكل ما يملك المرء من مال ونفس وجهد ووقت بالدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم بهمزها وتنقيها وحمايتها ورد الشبهات عنها بنشر سنته صلى الله عليه وسلم وتبليغها قال صلى الله عليه وسلم نجر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى قال له من الأجر مثل أجير من تبعه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين في دوام ملك الله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله فقد روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعه؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها؟ قال حب الله ورسوله قال انت مع من احببت قال انس فما رايت المسلمين فرهوا فرهوا بعد الاسلام بشيء ما فرحوا به فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع ان عمل كفعله فاذا كنا معه فحسبنا عباد الله إن لا لم نشرب بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم نشرب بالجهاد معه ولم نشرب بحماية شخصيته ولم نشرب بالخفاء معه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ولم تكتهل أعيننا برؤية وجهه المشرف ومجاهدة ثمته وهيبته ووقاره وأخلاقه وتواجعه وحلمه وشجاعته وحسن عبادته لربه ولم نهد بشرف خدمته ولم نهد بالمعانقة ولم نهد بدعواته المباركة لأصحابه ولم نهد بالصلاة خلفه ولم نهد بسماع صوته بالقرآن ولم نهد بسماع خطبته ولم نهد بمجالسته المباركة وسماع حديثه فيها عباد الله ماذا بقي لنا من بركاته عليه الصلاة والسلام بقي لنا الكثير والكثير والحمد لله رب العالمين بقي لنا الإيمان به ومحبته واتباعه والزوج عن عرضه الشريفة وهذه سنته صلى الله عليه وسلم حفظها الله تعالى هي المفسرة للقرآن الكريم فعلينا عباد الله أن نحرص على تعلم سنة نبينا وشفيئنا وحبيبنا وقادتنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله عدد أنفاس مخلوقاته زهيرا وزفيرا وامتثاله وامتثالها والعمل بها في سائر أوقاتها وأهوالنا أوقاتنا وأهوالنا وأن نسعى لنشرها وتعليمها لنظفر بمرافقته صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم ارزقنا حبك وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبا خالصا لوجهك يا رب العالمين اللهم اجعل حبه في قلوبنا أعلى وأعظم من حب كل شيء في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين اللهم ارزقنا إجلاله وتعظيم هديه وسنته صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا تعلما وتعليم حديثه وسنته والعمل بما فيها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا من له المن والعداء يا من له العزمه والكبرياء والكبرياء يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا مجيب الدعوات يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا له ومنه واليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا شفاعته واردنا حوده واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نزمع بعدها ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا عليم يا حليم يا عزيز يا قوي يا عزيز يا ذا المن والعداء والعز والكبرياء وفقنا لساليه الأعمال والأقوال واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله